ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu a cikin wani littafi namu mai albarka insha Allah ta'ala littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani Allah ji kamalan da rahama a jiya mun tsaya ne a gabar da malam yake mana bayani game da dagowa daga ruku'u mun ji cewa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana ɗagowa daga ruku'u ne yana mai faɗin sami Allahu liman hamidahu sannan bayan ya tsaya ya daidaita sai kuma ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu sannan kuma sai karanta ɗaya daga cikin addu'o'in da muka kawo wajen guda goma ga sanan mil as-samawati wa mil al-ardi ko hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ko li rabbi alhamd da dai waɗanda suka sauka cikin addu'o'in da malam ya kawo mana su yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a gabar da malam ya ce italatu hadha alqiyam wa wujubu litmi'nan fihi tsawaita wannan tsayuwa tsayuwar da ake tsakanin dagowa daga ruku'u kafin tafiya sujjada annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana tsawaita ta wani lokacin kwarai da gaske sannan kuma da wajabcin nutsuwa a ita ma wannan nutsuwa din a wannan tsayuwa din bala cewa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ja'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sanya wannan tsayuwa tasa da yake yi tsakanin dagowa daga ruku'u zuwa sujada qariban min ruku'ihi kusa daga ruku'insa wajen tsayi kenan kama taqaddama kamar yadda jiya mun gabatar da wannan bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula alqa'ilu wani lokacin ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya tsaya har sai mai fada ya fada ya ce qad nasiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma tawaye ne yace min tuli ma yaqumu saboda yadda yake dadewa a wannan tsayuwa tasa abin nufi shine wani lokaci akwai gaɓoɓi na sallah guda biyu ko guraren sallah guda biyu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yakan daɗe har mai ɗauka ya ɗauka cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ya manta sallah yake ne saboda yadda yake daɗewa a wannan gurare guri na farko shine idan ya ɗago daga ruku'u kafin ya tafi sujjada guri na biyu shine idan ya ɗago daga sujjada kafin ya koma sujjada ta biyu duk gurare ne da galibi sallah ta yau da gobe ba a fiya jimawa a cikinsu ba galibi da an ɗago sai ka ga an koma da an ɗago sai a koma to sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alal hakika ta sha bamban da irin wannan wani lokaci daɗewa yake sosai har ma mai faɗa ya ce annabi ko ya manta sallah yake ne sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wani lokaci ana so mutum ya dan tsaya shi sa za ku ji a cikin zikiran da annabi ke karanta akwai dogo yanzu misali wancan mil as-samawati wa mil zuwa ƙarshe za ga idan ka karanta shi zaka dan jima warai da gaske to kaga haka ake so wani lokaci idan kaɗan yi kaɗan ɗin to wani lokaci kuma sai kaɗan yi mai yawar haka ake bukata wajen ƙoƙarin mamaye sannan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗayanta da aiki Allah ya samu Allah ya samu dace malai cewa kana amuru bi litmi inani fihi ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umarni da nutsuwa a cikin wannan tsayuwa faqala lil musii salatihi ya faɗa ga mutumin nan da yake muna na sallarsa sun marfa ra'asaka annabi ya ce masa sannan ka ɗago kanka hatta ta tadila ƙa'iman har sai ka daidaitu a tsaye fa ya akubu kullu azmin ma akhadahu har sai kowanne kashi ya koma inda yake wa fi riwayatin wata riwaya yace wa idza rafa'ata idan ka ɗago fa aqim salbaka to ka tsayar da gadon bayanka warfa ra'saka sannan ka ɗago kanka hatta tarji al-idamu ila mafasiliha har sai gabanka sun koma zuwa ga mahadarsu mafasil jam'i ne na mafsil aka ce mafsil shine mahada tsakanin gaba da gaba ko tsakanin kashi da kashi shi ake cewa mafsil to har sai kowace gaba ta koma inda take ta zauna sannan sai mutum ya ƙara tafiya kuma zuwa sujjada to a nan wajen za ku ga malam yayi lamba ta uku yayi wani dogon bayani haɗe shafin to duk bayanin da malam yake a nan bayani ne da yake nuna cewa idan mutum ya ɗago daga ruku'unsa ina hannunsa ya kamata ya kasance zai mai da shi kan ƙirji ne kamar yadda yake kafin ya tafi ruku'u ko kuma a'a zai ajiye shi ne kamar yadda yake kafin ya fara sallah to wannan ba wani ba wata mas'ala bace da mai zafi da za a yi wani dogon bayani akan ta to amma abin da yasa ya kamata mu dan tattauna shine saboda an samu sabani na malamai musamman tsakanin shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kuma samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wanda babban mufti ne a ƙasar Saudiya kafin ya rasu shi a sheik muhammad nasiruddin albani yana gani cewa idan mutum ya dago daga ruku'unsa sakin hannunsa zai yi ma'ana ba zai mai da shi kirji ya rike ba shi kuma bin ba yana gani cewa idan mutum ya dago zai mai da hannunsa ne kan kirji kamar yadda yake kafin ya tafi ruku'u to ɗaya daga cikin hujja da su bin ba suke amfani da suke hujja da ita akwai wannan hadisi da yake cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya dago kansa yakan nutsu har sai kowanne kashi ya koma inda yake to sai suka fassara cewa ai abin da ake nufi sai kowace gaba ta kuma inda take kafin ka tafi ruku'u hannunka na dama ina yake akan nagu kuma akan kirjinka haka ne to bayan ka dago daga ruku'u ma sai hannunka na dama ya kuma akan kirjinka ina fatan fahimta su hujjar da suka kira shi kuma albani ya danyi zafi a wajen idan kuka samu dama karanta za ku ga abin da yake cewa ma a nan wajen ya ce walastu ashukku fi anna wada al yadaini ala sadari fi hadha al qiyam yace bid'atun dalalatu kamala albani ke ya ce ba na shakka akan ɗora hannun dama akan na hagu a wannan tsayuwar da za ka yi bayan ka ɗago daga ruku'u ya ce bi da a ce ɓata na fata an fahimta kaga ya yi zafi da yawa to amma dai kamar yadda risala ce da malam bin baz ya rubuta ta koya sallah kamar yadda wannan littafi yake na sifatu salatin nabi shi ma bin baz yana da shi kusan nakan iya tana wajen shekara goma sha shida da suka wuce haka na samu littafin ya ɗaya daga cikin littafin da na fara koyon sallah kwarai da gaske a cikinsa ɗan ƙarami ne kwarai da gaske irin kyauta da ake ba ma'ajata idan sun je aikin hajji haka to ana ba su shi a ciki ɗan ƙarami ne sosai a ciki ya yi bayani cewa idan ka ɗago daga ruku'unka hannunka za ka mai da shi ne kan ƙirjin kai ka hujjojinsa da dalilansa to amma su su albani suna ganin cewa ba za a yi haka ba to amma dai yan uwa ba wata matsala ce da za a yi saɓani akan ta mai zafi ba dalili ku shine babu wata hujja kai tsaye daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka rawaito cewa idan ya dago daga ruku'insa ga inda hannunsa yake babu ina fatan fahimta to kaga irin wannan matsalar ita ce matsalar da idan ka ce in kayi wancan ba matsala in kayi wannan ba matsala da ɗaya ne a addini idan irin wannan matsala ita ce ake gaya mata ina fatan fahimta saboda imam ahmad dan hanbal kamar yadda albani ya kawo a ƙasa gashi nan idan an karanta cewa imam ahmad dan hanbal ya ce idan ka ga dama ka dora hannunka in ka ga dama ka saki didde ne an fahimta ya ce idan ka ga dama ka dora in ka ga dama ka saki didde ne to amma kowanne malami daga cikin malamai yakan kalli hujjoji da dalilan da ya dogara da su ya dauki abin da ya fi dacewa yanzu misali malam nasiruddin albani shi abin da ya gani shine wannan hadisin kwata-kwata ba bayani yake akan me da hannun dama akan na hagu ba ba haka yake nufi ba abin da yake hadisi abin da yake gajar da mu shine idan mutum ya dago daga ruku'insa kada kana dagowa ka koma ka tsaya ka nutsu har sai kowace gaba ta koma gurinta an fahimta ba wai bayani ma ake maka akan ka dora hannunka na dama akan nagu ba yace idan da a ce akwai yiwuwar ka dora hannunka na dama akan nagu yadda aka yi ta bayanin sallah filla filla dalla dalla kai kaza kowanne abu sai da aka faɗa to da sai ka ji an ce annabi da ya dago daga ruku'insa ya mai da hannunsa na dama akan nagu to tunda baka ji wani sahabi ya rawaito cewa annabi yayi hakan ba to da asali kafin ka fara sallah hannunka ina yake a sake yake to sai ka saki hannunka ina fata an fahimta saboda ka mas'ala ce ba wata mas'ala ce mai zafi ba kwarai da gaske a a matsayin a matsayin mutum na ɗalibin ilimi zai iya itla'i ya leka dalilai da hujjojin kowane malami ya gamsu da wanda ya gamsu da su ya ya maili zuwa gare shi ya karkata zuwa gare shi idan kuma kai ba ɗalibin ilimi bane babu laifi malamin kai baka fatawa da abin da ya fi nutsuwa a gare shi kai babu laifi insha Allah ta'ala kowanne ka dauka yafi ina fata an fahimta amma ni dai gaskiya hujjojin da na fi gamsuwa da su shine hujjojin su malam albani idan ka dago din ka saki saboda duk dalilin da ake bayani akan na dora ba su dalilin da suke sun danyi nesa gaskiya sun danyi nisa saboda haka yadda ayyukan sallah suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi filla filla dalla dalla karantar da sabansa kuma sabai suka rawaito mana gaba ɗaya komai sai da suka karanta mana hatta irin juyawar da annabi yake ko zama ko kaza komai sai da aka sai da aka rawaito mana shi idan da a ce annabi yana mai da hannunsa na dama akan na hagu bayan dago daga ruku'u da wahala sabai ba su nakalto mana shi sun kawo mana shi to tun da ka ji ba su kawo shi ba wannan shi nuna cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da dago daga ruku'un nasa hannunsa sakin sai kamar yadda yake to amma kamar yadda na bayani yan uwa babu laifi idan kaga wani ya dora hannunsa na dama akan na hagu yayi daidai kuma kai ma da ka saki ba kai daidai insha Allah ta'ala Allah ya sa an fahimta irin wannan mas'ala yan uwa ita ce kamar yadda na mana bayani a baya a fahimta sosai idan ka ce duk wanda ka ɗauka ya yi shi kenan babu laifi a kanta amma duk abin da za a ce ga nassi ya zo sarihi a ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ta ayat qur'ani ta zo ko wani abu ya fito karara gashi nan amma sai wasu malamai su saba sakamakon rashin samun hujja akan abin sai kuma ka zo ka ce da na wancan malaman da ba su da hujja da na wannan duk ɗaya ne to kaga wannan kuskure ne ina fata an fahimta shi sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa dini nabi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata afaru la targhabanna anil hadithi wa ahlihi farra'ayu laylun wal hadithu naharu yace falarubba ma jahila al fata athara al huda wash-shamsu bazighatul laha anwaru yace dini nabi muhammadin akhbaru addinin annan muhammadu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisai ne da sabai suka raito mana yace ni'mal matiyatu lil fata afaru ma dalla da abin hawa ga mutum ya rike hadisai a matsayin shi ne abin hawansa ya kasance shi zai hausa rinka tafiyar da shi hanyar sa ta yau da ta kullun ta ibada yace la targhabanna anil hadisi wa alihi kada ka saki a matsayinka na musulmi ka ce zaka kyamaci hadisin manzon Allah ko mutanen da suke hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hidima yace kada ka sake kai wannan yace farra'ayu laylun ko ra'ayin wane ne a duniyan nan duhun dare ne wal hadithu na haru hadisin annabi shine hasken rana ina fata an fahimta to kaga inda aka ce wannan ra'ayi ne na wani ga hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka kwatanta su ma ka hada su wannan saban Allah ne wallahi saban Allah ne manzon Allah ya ce abu kaza sai ka ce ai ga malam wani ma ya ce abu kaza wannan saban Allah ne ina fata an fahimta saboda haka in hadisi ya zo ra'ayi ya zo to wannan fa ba a cewa duk wanda ka zaba yayi a irin wannan matsalar da babu wannan sisarihi a kanta to sai a ce duwanda ka yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace mal yace wa bakara wa bukira lahu annahu la tatimmu salatu li ahadi minan nasi idza lam yaf'al dhalika sannan aka ambata cewa daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa sallar a ɗaya daga cikin ku bata cika idza lam yaf'al dhalika idan bai aikata haka ba bai aikata me ba bai tsaya can ba lokacin da ya dago daga ruku'insa hatta kowace gabarsa ta kuma gurbinta idan mutum ya haka ba to sallarsa ba ta cika ba tawayya ce wa kana yaqulu ya kasance yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki baya duba ila izuwa izuwa ga salata abdin la yuqimu salbahu baina ruku'iha wa sujudiha sallar bawan da baya tsayar da gadan bayansa a cikin ruku'insa da kuma sujjarsa Allah madaukakin sarki baya kallon wannan sallar kaga duk kallon duk sallar da Allah madaukakin sarki bai kalle ta ba wannan a fakaice me ake nufi ba ruwan Allah da ita da ita kenan ko saboda haka dukkanin sallar da mutum bai tsaya ya cika ruku'insa da sujadarsa a cikin ta ba to wannan shine makomanta malai yace as-sujudu sai kuma sujada yanzu mun gama tsayawa bayan dagowa daga ruku'u yanzu kuma za a tafi sujada kenan sun makana sallallahu alaihi wasallam sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yukabbiru wa yahwi sajidan yana yin kabbara sannan kuma sai ya tafi zuwa ina zuwa sujjada wa amara bi zalika al musi'a salati ya umarci mai munin sallarsa da yin haka fa qala lahu yace masa la tatimmu salatu li ahadin minan nasi sallar wani daga cikin mutane ba ta cika hatta ya kula har sai ya ce sami Allahu liman hamidahu har sai ya faɗi sami Allahu liman hamidahu hatta yastawi qa'iman ya kuma daidaita tsaye thumma yaqulu sanne ya ce Allahu akbar yayi kabbara thumma yasjudu yayi sujjada hatta tatma inna mafasiluhu har sai gabansa gaba ɗaya kowanne sun nutsu wa kana idza arada ya kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya nufin zai tafi sujjada kabbara yana yin kabbara wai jafi ya daihi an jambihi sai ya janye hannayensa daga jikinsa da suna jikinsa sai ya janye su ya kabbara sai kuma ya tafi sun mai sujudu sannan sai ya sujjada wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada wani lokaci ya kasance yana daga hannayensa idan zai yi sujjada ma'ana lokacin tafiya sujjada shi ma idan annabi dago daga ruku'u lokacin tafiyar shi ma yakan daga hannunsa ina sama wato wajen daga hannaye yan uwa a cikin sallah malamai sun raba su kashi biyu kamar yadda Ali Bassam ya kawo a cikin Taisirul Alam Sharin da yawa Umaratul Ahkam yake cewa akwai guraren da daga hannunsu ana bukata sunna su tafi karfi sama da wasu guraren guraren da ake bukata daga hannu a wajen na farko akwai kabbara harama ana bukata daga hannu a wajen sunna ce mai karfi na biyu lokacin tafiya ruku'u idan ka gama karatu shi ma ana bukata ka daga hannunka sama na uku lokacin da zaka dago daga ruku'u shi ma ana bukata ka daga hannunka kamar fuskokin da muka kamanta a karatuttukan mu na baya sai guri na hudu shine idan zaka dago daga sujjada bayan kayi sujjada waɗannan gurare gurare ne masu ƙarfi da ake buƙatar daga hannu amma banda nan an samu hadisai ingantattu daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana daga hannayensa a guraren da ba nan ba tafiya sujjada dagowa kai hatta idan kai zama sujjada na farko za ku koma wani lokaci annabi yana daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta shi sa wani lokaci idan kaga wani yayi kada kai abin ɗinsa annabi yayi kai ma ya kamata wani lokaci kai insha Allah ta'ala saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tafiya ita ma zuwa sujjada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yana daga hannayensa shi sa kuma malai ya ce ahyanan wani lokaci yana daga hannayensa zuwa setin kafadarsa ko kuma setin kunnonsa kamar yadda bayani ya riga ya gabata malai ce alkhururu ila sujudi alal yadaini faduwa ko tafiya zuwa ga sujjada amma akan hannaye ma'ana idan ka tashi tafiya sujjada hannayenka ne kamata su fara dira ko kuma guyoyinka an fahimta to kun ga anan wajen shi malai ya riga ya fassara ko sai ce ina hannaye saboda haka idan ka tashi tafiya sujjada kada ka fara ɗora guyoyinka sannan sai ka tafi da hannayenka wannan ba daidai bane kamar yadda malam zai bayani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hannayen sai yake fara miƙawa sai sun dira a ƙasa sannan kuma sai ajiye guyoyinsa sallallahu alaihi wa sallam wa kana yadau yadayhi ala al-ardi qabla rukbatayhi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana ɗora hannayensa akan ƙasa qabla rukbatayhi kafin guyoyinsa wa kana ya amuru bi zalika ya kasance yana umarni da yin haka fayaqulu yana cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala ya buruk kada ya durkusa kama ya burukul ba'iru kama yadda raƙumi yake durkusawa wal yada yadaihi qabla rukbatayhi ya fara ɗora hannayensa kafin guyoyinsa an fahimta to wannan hadisi shine jawo malamai suka ɗan tattauna suka ƙaru junansu ilimi wasu daga cikin malamai su suna gani cewa gwiwa ake fara ajiyewa sannan ajiye hannu me yasa wannan hadisi na raƙumi shi suka yi la'akari da shi an fahimta suka ce raƙumi yana fara ajiye a hannayensa ne kafin me kafin gwiwoyinsa to idan ya ajiye hannayensa kai ko me ya kamata ka fara ajiyewa kenan tunda an ce ka saba masa sai ka ajiye me kenan gwiwoyinka an fahimta su kuma su malam albani da wanda suka tafi akan irin fahimta irin tasa suka ce a'a a idan ka kalli raƙumi hannayen raƙumi ko kuma gwiwar raƙumi tana wannan hannayen nasa na gaba ko in ci kafafuwarsa na gaba wannan wurin da yake fara ajiyewa nan ce gwiwarsa ina fata an fahimta to tun da gwiwarsa yake fara ajiyewa a ƙasa kai kuma idan ka tashi sai ka fara ajiye me hannayenka malam albani har yayi istishadi da littattafan luga kamar lisan al'arab na ibn al-manzur al-ifriqi ya kawo cewa raƙumi idan ya tashi durƙusawa yana fara durƙusa ne da me da gwiwarsa kafin hannayensa ina fata an fahimta saboda haka idan mutum ya tashi durƙusawa hannayensa ya kamata ya fara ajiyewa kafin ya ajiye gwiwoyinsa wannan shine abin da yake yafi inganci malai cewa kana ya ƙulu ya kasance yana cewa innal yadaini hakika hannaye guda biyu tasjudani kama yasjudul wajahu hannaye guda biyu da kake gani su ma fa suna yin sujjada kamar yadda fuska ka take yin sujjada ba wai fuska ka kadai idan ka sa ta kasa ita kake yin sujjada ba a'a hannaye kama da ka ake ajiye sa kasa su ma sujjada suke fa idza wada ahadukum wajahahu idan ɗaya daga cikin ku ya ajiye fuskar sa ya dora fuskar sa kasa falyada yadayhi to ya sanya hannayensa ma tare da fuskar sa wa idza rafa'a haka nan kuma idan ya dage fuskar sa a kasa falyarfa'huma su ma hannayen nasu sai ya dage tare da ita wa kana ya'tamidu ala kaffaihi ya kasance yana dogaro akan tafukan hannayensa wa yabsutuhuma yana kuma shimfida su abinda ake nufi da shimfida yan uwa ba hannu ake shimfida ba tafukan hannaye haka haka yadda ne din haka an fahimta an yatsinka haka za su kalli ina alƙibla haka ake yi ina fata an fahimta iya su kaɗai ake shimfiɗawa amma na ɗinka fa idan ka shimfiɗa na ɗinka a cikin sujada sujada ka bate ba Allah ya sa an fahimta irin kamar tsugunan kare ko abin da ya kama naka idan mutum ya haka to dan uwa sujada ka bate ba idan ka haka nan ɗage shi ake kamar yadda zamu zo mu ji nan ɗin shi ake shimfiɗawa kuma ya kalli ina alƙibla bala ya ce wa ya dummu a sabi a huma yana haɗe tsakanin ‘yan yatsun hannayen wai waji ha ƙibala alƙibala kun ji ba ya ce kuma yana fuskantar da su su fuskanci alƙibala haɗewa abin da ake nufi shine haka haka ba wai haka ba haka kamar yadda muka bayani idan mutum zai mai zai ka bara harama an fahimta to haka zai ajiye sa a ƙasa a haɗe ba waras zai ba haka zai sa sai ajiye sa ka sai kuma su kalli ina alƙibla وكان يجعلهما حظو منكبيه واحيانا حظو اذنيه to idan ya sujjadar hannayen nasa su tafuka hannayen nasa suna setin kunnuwansa ne ko kuma suna daura da kafadinsa an fahimta ma'ana misali idan ya daura goshinsa haka akan kasa to hannayensa waɗannan suna setin kunnuwansa haka an gama ko ko kuma ya matso da su baya setin ina kafadinsa haka kenan ma'ana kai sai na gaba su suna ina suna baya Allah ya sa an fahimta to wani lokaci kan yaka tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ina gani insha Allah ta'ala bari zamu mu tafi a hankali idan mun gama littafin gaba ɗaya sai mu samu rana ɗaya sai mu kwatanta iya ayyukan sallar kawai duk bayanan sai mu rabu da su iya ayyukan kawai sai mu kwatanta gaba ɗaya to annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kan yi haka wa kana yumakkinu anfahu wa jabahatahu min al-ardi ya kasance tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana tabbatar da hancinsa da goshinsa a ƙasa gaba ɗaya idan mutum ya tashi sujjada da hanci da goshi dan uwa dole ne wajibi ne tilas ne kowanne ya taba ƙasa idan goshin ke taba ƙasa hancin ka bai samu ba sujjada ka bate ba kuma a baya dan mutu hadisan da suke ta mana bayani suke gargadin mu sai jan hankalin mu game da rashin cika sujjada a cikin sallah to dan mutumin da ya dora goshin sa kamar da wasu ke sai kiga mutum ya dora goshin sa ya dage shi kamar wanda ya dora akan garwashi hancin sa bai taba ba saboda haka dole ne hancin ka ya taba ƙasa kamar yadda goshin ka ya ya taba haka nan kuma idan goshin ka kawai ka dora ko kuma hancin ka kawai ka dora goshin ka bai taba ba shi ma dai nan tana jika sujjada dai bata ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qala lil musii salati ya faɗa ga mai munanin sallarsa idan sajjatta idan kai sujjada fa makilli sujudika ka tabbata a cikin sujjadarka wa fi riwayatin a wata ruwa ya ce idan anta sajjatta idan kai kai sujjada a cikin sallarka fa'amkanta waje haka wa yadaika ka tabbatar da hannayenka da fuskarka a kan ƙasa hatta ya tsuma inna kullu azumin minka ila mawdu'ihi har sai kowanne ƙashi ya nutsu ya koma gurbin da yake wa kane kunu ya kasance yana cewa la salata babu sallah wace irin sallah sallah da kake a lokacin babu ita liman la yusibu anfahu anfuhu min al-ardi ma yusibul jabin babu sallah ga dukkanin wanda ya sallah goshinsa hancinsa bai samu abin da goshinsa ya samu wani ƙasa goshinsa ya samu ƙasa hancinsa bai samu ƙasa ba bai taɓa ƙasa ba to wannan babu sallah a tattare da shi wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamaihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana tabbatar da rukbatayhi guyoyinsa su ma suna taɓa ƙasa wa tarafa kadamaihi da gefe in yatsunsa ina ne gefe in yatsu ina ne gefe in yatsu tafin kafarka tafin kafarka daga can karshe daga sama an fahimta tafin kafarka can wajen a wajen da me zan ce kan yatsu nam to kan yatsunka daga baya an fahimta daga bayan daga bayan kafa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana sanya sa a ƙasa duk zamu zo mu ga yadda ake insha Allah ta'ala wa yastaqbilu bi suduri qadamai bi suduri qadamaihi sannan kuma yana fuskantar da kirjin kafarsa ina ne kirjin kafa nan dai kan yatsun inda muka ambata to kasansa kadan inda ya dan inda ya dan yi tudin nan an fahimta ina gani ya kamata a dan a dan kwatanta ko misali kamar nan kenan nan wajen an fahimta nan ne sudurul qadam nan kuma shine atraful qadam din an fahimta to nan din ga alqibla zai fuskanta an gane nan din alqibla zai zai fuskanta insha Allah ta'ala ina gani ba lalle a fahimci yadda abin yake ba idan ba kwatantawa akai ba wa yarussu aqibaihi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yana haɗe diga digansa kafafuwansa sai ya haɗe su wa yansibu rijlaihi sai kuma ya kafa kafafuwan nasu a ƙasa wa amara bihi yayi kuma umarni da yin haka wa kana yaftahu asabi'ahuma an yatsun kafarsa yana turmuza su ne yana sanya su ya danna su a cikin ƙasa ta yadda za su fuskanto alƙibla ina gani wannan ya kamata a ɗan kamanta ko ya kamata a ɗan kamanta alal kalla wanda suke iya gani na yadda al'amari yake shine idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sujada haka an ga kafafuwa na an ga yadda suka yi ina fata an gani ko an ganin ina shine kirjin kafa ya taba kasa ko sannan an ya tsuna ina suke kallo an gani ko haka to shine abin da ake nufi ba haka za ka yi ba ina fata an fahimta haka za ka yi kafa haka idan kuma ta faru an yi sun yi sun tala ina alƙibla tare da nan ta danna ta ƙasa ko to shi ne ake nufi al'ukama ta tafi a sabi auma ya kasance yana danna man ɗauka a ƙasa sannan man ɗauki mai ne ya dara ƙasa sannan kuma sai haɗe ƙafafuwansa haka ina fata an gani ko sai haɗe sa haka to shi ne abin da ake nufi Allah ya samu dace sujjara kenan insha Allah ta'ala wajen sujjara kenan ba wajen zama ba wajen sujira kenan to yakan yi haka tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fa hadhihi sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wa sallam yasjudu alaiha malai ce waɗannan sune gabai guda bakwai da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake sujjada a kansu الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف سوني tafukan hannaye guda biyu biyu kenan ko wal rukbatani da guyoyi guda biyu nawa kenan hudu wal qadamani da kafafuwa guda biyu nawa kenan wal jabhat wal amf da goshi da hanci nawa to da goshi da hanci da abu ɗaya ne ina fata an fahimta kaga idan ka sun zama nawa kenan bakwai abin da yasa shine idan ka ɗora goshinka akan ƙasa baka ɗora hancin gaba sujada ba ta yi ba haka ne idan ka ɗora hancinka baka ɗora goshi ba sujjada ba ta ba kaga da abu ɗaya ne kenan ko kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin hadisin wa qad ja'al sallallahu alaihi wasallam al-udwayn al-akhirayn ka udwin wahidin saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya gabbai guda biyu na ƙarshe da fuska da hanci ya mayar da su kamar gaba guda ɗaya kawai fi sujudi a cikin sujada haythu qala yayin da yace umirtu an asjuda wa fi riwayatin amarna an nasjuda an umarce ni da nayi sujada wata riwaya kuma annabi yace an umarce mu da mu yi sujada ala saba'ati a'zumin akan wasu kasusuwa guda bakwai ko gabai guda bakwai sai ya ce alal jabahati akan gushi marwayacin hadisin sahabin da rawaito hadisin sai ya ce wa ashara biyadihi ala anfihi wa ladaini sai yayi nuni akan hannunsa yayi nuni da dan yatsansa a bisa goshinsa da hancinsa tare ma'ana da yace akan goshi sai ya haka an fahimta goshi da ina kenan da hanci gaba ɗaya abu ɗaya ne ina fata an fahimta yawwa walladaini yace da hannaye guda biyu wa fi labdin alkaffaini wani lokaci kuma yace wata ruwaya kuma yace alkaffaini tafakan hannaye guda biyu maimakon hannaye wa rukbataini da guyoyi guda biyu a tsarafal kadmaini da gefen yan yatsu kun ji ba gefen yan yatsu yadda makwatanta ina haka da su annabi yake yin sujjada sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala nakfutu thiyaba wa shara ba za mu tattare gashi ba ko riga ko tufafi ma'ana idan kana sallah tufafinka ko gashinka yana da tsayi to ba za ka tattare su ba musamman kana da babbar riga an fahimta to sakin ta yake kawai ita ma ta sujjada kamar yadda kake yi kai ma ina fata an fahimta yawwa idan kana cikin sallah a wasu daga cikin malamai suka ce hatta idan zaka shiga sallah ba za ka tattare ta ba sai dai kawai ka barta a sake ina fata an fahimta wasu kuma suka ce a wannan babu wani abu abinda aka hana kawai shine idan kana cikin sallar sai ka ɗauko ta ka tattare ka tattare wasu suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana wannan haka nan idan kana da dogon gashi wannan na san mu duk bai shafe mutum da ba ma cikin irin waɗannan mutanen amma su misali kamar larabawa kaga suna barin dogon gashi to shi ma bai halatta mutum ya samu gashin sai tattare shi sashi a gefe ba ka bar shi ya zuba a ƙasa ya sujada kamar yadda kai ma kai haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wa kana yaqulu ya kasance na cewa idza sajadta idza sajada al-abdu idan bawa ya sujada sajada ma'ahu sab'atu arabi to wasu gabbai guda bakwai ya su sujada tare da shi wajahu fuskarsa wa wajahu fuskarsa wa kaffahu da tafukan hannayensa wa rukubatani da guyoyi guda biyu wa kadamahu da kuma kafafuwansa guda biyu yan uwa nan zamu dakata saboda babin yayi tsayi ba za mu iya kaiwa zuwa karshen sa ba insha Allah ta'ala sai mu yi barki a nan wajen sati mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am wanda suke da wanda suke da ƙananan riga na'am a wannan bai shafe su ba abinda ake nufi tattara riga ake nufi ko ba shi kake nufi ba tattara riga ko ba shi bane tattara kamar mutumin da yake da riga babba kun san masu malam balan ana dauko ta a sata anan ko a sabe ta to shine abinda kada ka tattare ta ka bar ta kawai ka bar ta aka shi ne abin da aka amma ba wancan ba kai mai karamar riga sai dai kamar yadda aka sha jan hankali don mutumin da ya san yana da karamar riga da ta yi kankanta da yawa bai kamata ya rinka shigowa da ita masallaci ba wani lokaci sai ga mutum ya yi sujada ya tashi kuma bayan sa ya bayyana ba kyau gaskiya ba daɗi kamata ya ka samu riga yalwatacciya yadda ka san ba za ka so kowa ya gan ka ba to haka bai kamata ku zo gaban Allah maɗaukakin sarki da irin wannan shigar ba kamar yadda na sha ba da misali musamman dama wanda suka fi wannan aikin ai samari ne dama ko matasa ne yan uwana to kaga na san duk lokacin da kake neman aure aka ce baban yarinyar da zaka aure yana neman ka baka je masa a haka ba na san ko baka da hula ka je ka aro a wajen abokinka su da Allah baka aron hula ka samu dogon riga ka sa ka abin nan ka je a nitse to ina gani Allah madaukakin sarki a haqqu ayustahya minhu shi ya fi cancanta a ji kunyarsa a girmama shi a je gabansa da cikakkiyar shiga da cikakkiyar kamala ina fata an fahimta saboda haka in za a yi sallah sai mu rinka lura gaban wa muke wa ko muke wannan wannan sallah duk wanda bai kamata ka je a gabansa da mummunan shiga ba bai wuce Allah madaukakin sarki na sha buga mana misali na asar na nafi dan almajir Abdullahi dan Umar a Abdullahi dan Umar ya taba ganin shi a cikin daki da kaya galgalo yana sallah yace ya kake sallah a cikin daki da wadannan kaya yace ai ni kadai ne ba kowa yace zaka iya fita haka gaban mutane ka sallah yace a yace to Allah madaukakin sarki ai shi ya fi cancanta ka ji kunya su ba mutane saboda ka ina gani da ya kamata mu matasa sai mu gyara irin wannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am ya abinda mala awali ke cewa shine wasu idan su jada yakan ga sukan miƙe kamar mutum kamar mutum zai yi swimming haka a cikin ruwa da yawa eh to abin da ke faruwa shine a addinin musulunci shi komai ya aje shi ne tsakatsakiya waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan ba a san wuce gona da iyaka ba kuma a san takaita akwai wanda zaka da su jira su tattare jikin su su matse shi kamar masu jin sanyi ko to wannan ba daidai bane sannan kuma akwai wanda suke miƙar da shi da yawa shi ma ba daidai bane amma da zamu zo mu karanta insha Allah ta'ala tunda a babin biki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sujada yana miƙar da jikinsa amma ba miƙawa da ta yawa ba har wanda ga cikin sabon ma yake cewa wani lokaci mun kasance muna tausayawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sujada yadda yake miƙar da jikinsa shi manzon Allah ga shekaru ga kuma amma kalle yadda yake yi ina fata an fahimta ba a takure jiki sannan ba a miƙar da shi miƙawa da ta yawa amma kuma manzo Allah yana miƙar da jikinsa daidai gwargwado yadda mutum ba zai cutu ba ba zai cutu ba ina fata an fahimta saboda haka shi haka ya kamata zamu zo mu kwatanta insha Allah ta'ala idan lokacin da Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh